أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاترا قوة شادية hijirar manzana sassan daga makka zuwa madina shekara 1446 17 ga watan 5,2025 a wannan masallaci mai tara albarka masjid umar bin al-khattab a ci gaba da karatun littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami as-sahih wanda babban malamin sheikh ahmad ibn abdul latif az-zabidi ya ikhtisarin shi ya rasu 813 Allah ya cikin shi da rama Allah ya amfanar da mu dukkanin abin da za mu ji na wannan hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu yadda za mu koya ibadanmu muna a kitab na 34 shine kitabul buyu kitab inda zai karantar da mu kasuwanci cinikayya albiyu kasuwanci kamar yadda imamul mawardi ya ce ɗaya ne daga cikin hanyoyi makasib na tsururi guda uku ɗaya ne daga hanyoyin tsururi guda uku ma'ana na samun arziki kenan attijara wannan kasuwanci ɗaya ne daga ciki sai kuma azira'a noma sai kuma sina'a ƙere-ƙere da aikata abubuwa kaga a ce gini ne ƙera abubuwa ne duk dai irin abin da dai za a sanna'a to duka ya shiga cikin nau'in wannan sau da ka hanyoyin tsururin samun dukiya kaga waɗannan hanyoyi guda uku wanda kasuwanci yana daga ciki sannan ɗaya ne daga abubuwa guda biyu wanda ake ƙulla yarjejeniya da su kasuwanci da auratayya kaga auratayya ta su ne bil'adama suke haɓaka ƙulla aure ƙulla kasuwanci kuma ta nan ne dukiya da arzikin bil'adama suke zamantarwa suna haɓaka karatunmu zai ci gaba hadisi na ɗari tara da saba'in da hudu hadisi yana ƙarƙashin tarjama babul khuruji fi tishara baban da yake karantar da mu huta zuwa kasuwanci mutum ya huta ya bulaguro ya je wata ƙasa ko wani gari don saboda kawai kasuwanci saye da saidawa ka ɗau haja daga wancan garin zuwa wancan garin wannan wani tsari ne wanda Allah subhanahu wataala ya ambata shi wanda kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rayu ta irin wannan hanya har ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah subhanahu wata'ala ya zaba mushi bin irin wannan hanya kafin aiko shi annabi manzo shine ar-rihla rihlatayn rihlata shita'i was-sayf wadda Allah ce ila fi quraish ila fi rihlata shita'i was-sayf wanda ya fara tsara ma quraisha wannan tsari shine hashim saboda haka kaga ayi bulaguro daga wani gari zuwa wani gari don sayo kaya ko kuma don kai kaya a saida sai kaga in mutum yana zaune a kasuwa ta cije mishi da ya tattara haja ya kama zagayen kasuwan ƙauye sai ga kayan da suka yi tsawa ya ɓadda su yanzu ya samu kuɗi kuma ya sabon zubi amma in ya dincume a wani lungun ko ya tsaya to kamar ruwa ne kaga ruwa a guri ɗaya yana zaune guri ɗaya sai ya lalace to in kana ajiye da haja ta zamanto ta taurare da ka ɗauke ta kaɗa da ita wani guri haka da kaje can hannu a hannu ma neman ta ake yi in can an idi yayin ta can da kaje su yanzu ne yayin ya ce sau da haka da daraja za ka sai da abinka to wannan tsari alkhuruji fi tijar an abi musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu qala istazantu ala umar falam yu'dhan li wa ka'annahu kana mashghula فرجعت ففرغ عمر ففرغ عمر قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له إلى قد رجع فدعاني فقلت كنا نؤمر بذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلقت إلى مجلس الأنصار فس- فسأل- فسألتهم فقالوا لا أشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهبت بأبي سعيد الخدري فقال, فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة daga Abdullahi bin Qais shine Abu Musa al-Ash'ari ɗaya daga cikin gwannan karatun Alƙur'ani mai girma kuma wanda Allah ya mushi ni'ima ta imani ni'ima kuma ta zaƙin murya wajen karanta Alƙur'ani qala yace istazantu ala Umar na nemi izinin shiga wajen Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wannan yana koya mana ladabin musulunci kenan neman izinin shiga gurin mutum wannan kuma Allah ya ladabtar da mu cikin littafin shi Alƙur'ani يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فلم يؤذن لي سيبي من إذني با الله يا جامن إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إن كوكا زو كوكا نيم إذني إن أكا تشي كوكوما كوكوما إن با ما إذني با هل لو سيكا حقورا با نيم إذني وكأنه كان مشغولا kamar dai sai na umar yana cikin wani shigo kaga uzuri da ake bukata ka ba dan uwanka abu musa lashari ya zo ya yi sallama ya nemi izini ba mushi izini ba sai cewa ka annahu kana mashgula kamar dai sai na umar yana cikin wani uzuri kaga ka zo kama mutum sallama shiru shiru kuma yana nan ai sai kai tunanin la'alla yana cikin wani uzuri ne shi yasa bai ma izini ba ai ba dole bane sai ya nemi ka shigo lokacin to ana buƙatar duk abin da zamu samu wani dan kuskure gurin yan uwanmu to mu gabatar musu da uzuri kan mu zama masu tasarru'i in an muka zama masu tasarru'i za mu dinga nadama a kullum da ka nema abu in aka samu kuskure kawai ka ce ƙarshen ta wani kaza ne ƙarshen ta kaza ne kaga shi yasa Allah subhanahu wataala ya ladabtar da mu shi ma akan ko da labari ne muka ji lalle mu tsaya mu nemi tabbacin labarin wannan saboda an ta an tusibu qauman bi shahalati fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi farajatu abu musa ce sai na koma fa faraga umar kuma sayyidina umar sai ya gama wannan shigulkin wannan uzuri da yake ciki kala sai ce alam asma sautin abdullahi bin qais ba na ji sautin abdullahi bin qais ba ku dazu a kowa gida kaga martabawa da kuma kulawan sabon manzar sun girmama juna da juna yanzu yana gama uzurin sai ce ai kamar na ji muryar wani idanu la kuma shi izinin ya shigo ila qad raja'a sai aka ce ai tuni ya koma fada'ani sai kira ni fa qultu sai na ce kunna nu'mar bi dalika mun kasance ana umartanmu da wannan in mun nemi izini ba a mana bayan neman izini su uku kenan sai mu koma in sahabi ya ce kunna ni umar bi zalika wa yake nihi ni umar manzala sallallahu alaihi wasallam kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake umartanmu hukuncin shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fadi fa qala sai ce tatini ala zalika bil bayyina to tunda ko ka jingina abin zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabbai in sun nemi izini su uku ba a musu izini ba bayan na uku su koma to lalle tatini ala zalika bil bayyana sai ka kawo mun hujja ta cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan fan talaqtu ila majlisil ansar atake ko sai ne tattaki na je majalisin ansar kaga nan gurin sai je wajen ansar kan ma ya je shi gurin wasu daga muhajirun ko wani abin da sai tattaki sai je gurin ansar duk da shi ash'ari ne al-yamani ne ila majalisar ansar fasaltu na tambaye su faƙalu ya suka ce la shahadu laka ala hada ba kowa zai baka shaida ba akan wannan illa asakaruna kaga in ya je majalisar ansar in har wani ansari ya ba da shaida ya nuna abin ba a makka ba ne ba balantana ma a ce mansuhi ne sau da haka kenan hukunci ne wanda yake sabo a madina ne ma suka ce la shahadu laka ala hada illa asakaruna ai ba wanda zai zame maka shaida gurin sayyidina Umar cewa annabi ya faɗi wannan maganar sallallahu alaihi sai yaro daga cikin mu karamin mu ne ma za a tura Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id Sa'd ibn Sinan al-Khudri kaga Abu Sa'id suka ce yaron mu amma yaro a shekaru a bangaren ruwaya ya yi su tunda yana daga cikin muksiruna kaga Abu Hurairah Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Abbas Anas ibn Malik Jabir ibn Abdullah Abu Sa'id al-Khudri Aisha radhiyallahu ta'ala anha su su bakwai kaga su suke da ruwaya hadisi sama da dubu kenan a shekaru asgharuna amma bangaren ilimi kaga kenan yana daga masu yawan ruwaya hadisi illa abu sa'id al-khudri fa dhahabtu bi abi sa'id al-khudri sai muka tayi da ni da abu sa'id faƙala umar sai sai na umar ya ce a lokacin da abu sa'il kudiri ya zama ya ba da shida a kafi alayya haza min amurar rasulullah sallallahu yanzu wannan har ya buya gare ni daga al'amarin manzala sassan daga abin da annabi sai faɗi har aka samu wata magana daga maganganun manzala sassan wadda ta buya a gare ni ban san ba wannan hukunci sai kuma yake dinga zargin kanshi akan yanda hal ya shagaltu wata sunna ta buya gare shi ta yanda har ma ga wasu daga cikin sigarar sahaba sun san wannan abin amma shi kuma bai san shi ba sai dai namu da ce alhalin safku bil aswaq lalle huta kasuwan huta cinikayya a kasuwanni ya shagaltar da ni ta yanda nayi washin wata kwana ko wani lokaci wanda ban samu ba halarta majalisu manzarasar ma'ana alkhuruj ila tijara kenan huta zuwa kasuwanci ya shagalar da ni har ya zamanto na samu giyabi na samu rashin halartar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadu wannan magana sai da Umar da ya nemi Abu Musa al-Ash'ari ya zo mishi da shi da ba tuhuma shi yake ba shi yasa ruwaya cikin musulun na Imam Ahmad yace ba tuhuma kabarce nake dan saboda kar wasu su zo daga baya su dinga wasa da sunnar manzalar sassar sau da haka ba wai sai na umar yana tuhuma abu musa ba ne ko sahabbai suna kirkirwa hadisi suna haɗi a ba wannan ba ne ba don saboda tasabbuti ne kar daga baya wasu su zo su su zamanto suna sako-sako da al'amari sai na umar da ya ce alhanin safku bil aswaq wuta cinikayya a kasuwa ya shagalar da ni ba wai yana nuna sai na umar ya zamanto kawai shagalata na amwaluna wa ahaluna a wannan wani dan washi ne sau da da wuya ka ga ga manzala sassalam kuma babu sayyidina umar har ma ta kai sayyidina umar da kwaya na abokin shi ansari wanda suka haɗa suke nuwa ba gurin manzala sassalam yau in wannan ya je ya jiyo karatu wancan sai ta yi kasuwa abin da ya samu sai a zuwa rawa kai ka je da hajar ka saido shi kuma sai je majalisin sau da haka karatun da ka ɗauko karatun da ya ɗauko sai zo kuma ya gaya ma sayyidina umar abin da sayyidina umar bai shi ba shi kuma kayan da ya je sai da kuma sai a raba ribai suka dinga wannan duddan kari ya rasa majalisun manzala sassalam sannan kuma ya san cewa cinikayya wannan baya hana zuwa neman ilimi tun da wannan wajibi ne sau da haka kenan sai dai na umar yana daga masu kwaɗayin janibin ilimi shi yasa kaga yake da matsayi wanda yake na koli a musulunci in ka cire sai dai na bakar radiyallahu ta'ala anhu babu wanda ya kai sai dai na umar a wannan bangare kaga kuma ya samu wannan ta hanyar ilimi da lazumta shi ga manzala sallallahu da kuma zabi na Allah subhanahu wataala wanda ya mushi wannan Imam al-Bukhari ya kulla shi ya kulla wannan babu babul khuruj fi tijara dan saboda ya mana nuna halaccin huta kasuwanci mutun ya huta kasuwa kauye ko ya huta wani gari da haja kin shi wannan musulunci ya halitta mana wa halallahu al-bai'a wa harrama riba saboda haka an halitta mana wannan in ka tsaya kuma ka yi kasuwancin tare da aminci mutum zai zamanto ya samu kolin matsayi tare da mala'ikun Allah waɗanda suke nagartattu wannan hadisi bukhari ya maimaita shi a sayyul jami babu listizani babu tasalimi babu sallama wa listizani salatan dan ya nuna mana cewa in an yi sallama ana neman izini ne su uku bayan ka nemi izini su uku amma izini to in ba amma ba kawai ka hakura shikenan ko da kuwa kana ga ba su shi bane damarka ta uku kawai ta ƙare shi yasa lokacin da zaka kwankwasa akwai buƙatar ka tabbatar da kwankwasawa da masu gidan za su shi kuma kakka yi kwankwan kwankwan su uku lokaci daya damarka za ta in ka buga ka sai ka jira ka dan sa tazara kuma sai ka buga kuma sai ka buga to inda ka yi daya biyu uku kaga ya nuna kawai babu alamun wannan ko kuma ana cikin usuri kawai ka haƙura a kitabul sam babul hujja alaman qala inna hakama nabi su tsakanin zahira wanda suke ce hukumce hukumce manzala su sa a hili suke shi yasa ma sai na umar kaga sai ce alhali safqu bil aswab sannan wannan yana nuna mana in har sai na umar annabi sallallahu zai faɗi wani hadisi a ce sai na umar wannan hadisi in bai san shi ba to ina ga kuma mu babu wani a duniya wanda za a ce ma duk hadisan manzala su san gabaki ɗaya shi ɗaya kowanne ya sani babu shi wannan saboda haka wancan ya san wani kuma sannan ya jahilci wani hadisin sannan wannan yana nuna jahiltar wani bangare ko rashin sanin wani bangare na ilimi wannan baya ragewa darajar masu daraja da an samu malami ne ya gaza sanin waɗansu ababe daga abubuwa na ilimi kuma abin ya bayyana ga ƙaramin ɗalibi wannan ba nuna wancan ƙaramin ɗalibin ya fi wannan malamin sau da haka kenan shi yasa kaga abu musa al'ashari tabaka shi tana ƙasa da ta sayyidina umar amma ga shi ya san abin da sayyidina umar kai ba ma shi ba ga abu sayyidin kudiri ma kaga shi ma shaida ne ga ma ragowar waɗancan sahabbai duka babu man ahabbal basdatin rizqi wannan babe babu baban da zai mana bayani man ahabbal basda fil ilmi wannan babe ne wanda zai bayyana mana hukuncin ko kuma man ahabbal basta fil rizqi wanda ya so ya kaunaci yalwatawa da kuma fadadawa a cikin arziki jawabin shine ma za ya fa'alu man ahabbal basta fil rizqi ma za ya fa'alu mai san a yalwata mai arzikin shi to ya zai aikata mutum ne yake so arzikin shi haɓaka to wace hanya daga hanyoyi zai bi wadda zai jaza mashi haɓaka arzikin shi an anasin radiyallahu ta'ala anhu qala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahima daga Anas bin Malik Allah kare yarda gare shi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sarrahu wanda farin cikin shi abin da yake faranta mai jin daɗin shi nishaɗin shi a duniya an yi wasatar hufi rizki a yalwata mai a faɗaɗa mai a arzikin shi za ka gara kwai wanda shi yana son wadata duke shi ta haɓaka shi yasa duk abin da ya ji zai jayo mai haɓakar dukiya za ka ga yana ƙoƙari aka ce mishi barcin asuba yana jayo tsiya za ka ga to ya ce to haka ne an ƙare aka ce sallar dare tana jayo arziki to ya ka ji wani da ya ce wani ɗan kasuwa ce shi a shekara arba'in ma karfe hudu bata mushe ba yana kwance yana barci kaga akwai wanda shi da ya ci abu an ce kaza yana jayowa to zai ce to shikenan sai ka gaida ta kokari cikin abu kamar yadda zaka iya samun wani lokacin da yawa daga matasa yan kasuwa suna wani wani da ya ga ce ka to kaga kenan azumin nan na alhamishi da litinin wa kaga su alajuwa da suna yi ba ka suka tafi to bari ku kai kaga yanzu shi ba aljanna bai ke hararawa shi dai na hararo akwai alheri cikin wannan kuma wannan bai hana Allah zai ba shi lada kuma eh abin da yake wancan in zai samu kuma ladan shi ma zai samu duka wa min nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ka gani Allah subhanahu wataala ya umarce mu kuma a haji Allah subhanahu wataala yace mu nemi arzikin Allah subhanahu wataala tare da kuma kaga farali ne daga farloli rukuni ne daga arkanul islam amma kuma Allah subhanahu wataala yace wabtagu min fadlillah mu nemi daga fadlan Allah subhanahu wataala ma'ana daga arziki to man sarrafu wanda farin cikin shi wannan yana mai da murtani ga masu zurfafa cikin sufaye wanda suke ga kamar kwaɗayin kuɗi ko son kuɗi ko kaza wannan kamar yana ragewa imanin mutum kaga ba haka bane ba ka ce son kuɗi ko kaza zai rage ma mutum imani a wannan ɗabi'a ce jibilla ce Allah ce wata hibunar mala hubban jamma wa idza ra'aw tijaratan aw lahawa ninfaddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma inda la khairun min Allah min at-tijara wa ma khairur razqin ina hadari yake ka zama abdu dinaru dirham wal qatifatu wal khamisa kawai kai yarda ka hushinka karsashinka duk wani kokarin ka kawai haraka kudi in an ga kana dariya nan ne in ranka yana baci kenan yanzu ka zama kana wala'i da bara'i akan kudi kun bata da aminin kawa ne me ya raba ku da shi kuɗi ne wancan kuɗi ya raba ko kace kai ni wa ko dan uwana akan dukiyata dukiyata mutunci na in ban ne da an zo guri na to ni ko dan uwana akan wannan hemu bata to mutu ya zama abdi dinar mutu ya zama abdi dinar kenan wannan ba laifi bane in annabi sa ya roka ma Anas yace Allahumma akthur malahu Allah ka yawaita dukiyar shi abu ne mai kyau wannan arziki ne na Allah Allah subhanahu wataala ce was'alullahi min fadli ku roki Allah daga fadlan Allah man sarrahu wanda farin cikin shi abin da ke dadada me an yi busat alhufi rizqi a shin huda me a yalwata me arzikin shi aw yunsalahu fi athari ko kuma a jinkirta mishi cikin kingin kwanakin da suka mishi tsora na rayuwar shi in farin cikin ka san a dade kaga dadan baya son mutuwa dadan baya son talauci to in ya zamanto farin cikinka abin da yake daɗa dama ka daɗe a duniya abin da yake daɗa dama kaga ai ɗaɗar yana son wannan to ya ka ce falayasil rahima in dai har mai son wannan ne kuma duk mai jini a cika zai so waɗannan abubuwa to ga hanyar da za ta jayo maka haɓaka ɗin falyasil rahim ya dinga sadar da zumunci shi sadar zumunci yana sa daɗewa a duniya yana jayowa albarkar rayuwa ko da ba daɗewa ba wadda take hisiya daɗewa ma'anawiya ma ta yadda zai zama to rayuwar mutum ta yi albarka yana bauta ma Allah daidai da karantarwar sunna duk wani hayaniya ba ka gan shi ba yana ɓata ibadar shi awoyin shi yana ribata su cikin alkhairi numfashin shi cikin alkhairi dukiyar shi yana sarrafa ta cikin alkhairi to wannan ma kaga ai kamar an tsawaita kwanaki ne sai kaga in shekara hamsin yayi ya samu ladan da mai shekara dubu ma bai samu ba to kaga wannan kenan an yawaita ma mutum falasil rahima ya sare da zumunci wannan sare da zumunci malamai suka ce sare da zumunci ta hanyar ziyara ma'ana ta kafa sare da zumunci ta hanyar dukiya a jihu saboda wani kenan bukata ke kawo ka taimaka mai ba ka je gidan shi ba Allah ya hore ma kana da wadata ba bukatar dole sai ka dinga tashi kana tahiya in kana da wani shigo in kana badawa su ƴan uwan za su dinga sauwa saboda sun san kai mai badawa ne a wannan ka samu dama zo karbi ko kuma a shikenan kana da abin nan ga sako nan gurin ka je ni ta ka dauki kaza shikenan ba dole ba ma sai ka je kamar ka hukkace ta je ya ma ka hutta ka ta je tunda karshen ta ma ka dora mai nauyi ya rasa ma abin da zai sabke ka da shi amma kawai ka tura mashi shi kenan an kare kaga yana tane da kai ya san da kai kuma ka jika igiyar zumunci sama da kataka ka je ka to wannan abin kuma in kana da dukiya ba ka samu kare arziki ba shi yasa zaka ga mafi yawa a da babu yawan kare arziki irin yanda yanzu baya ba ake samun kare arziki saboda me yasa kina koyon cakin duk dukiyar da ake musharaka da ita ai ba kai kadai bane in kai ka bata ka yi abin da Allah zai kwace ta to ai waɗancan da suke ci a ƙarƙashin ta su kuma su ba abin da za a kwace ta annabi sa sai na ce hal turzaquna tunsaruna illa bi du'afaikum ai ba ku zama ana arzuta ko ba ana taimaka muku sai sababin raunana ku amma duk lokacin da kace ba za ka ba raunana ba ko kuma kace za ka haramta ma waɗancan to inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrumuna musbihina suka rantse za su girbe wala tasulun fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum na'imu to kenan dukiyar da akwai sada zumunci tana habaka sada zumunci na hanyar ziyara na hanyar magana na hanyar ajihu duk wannan ma'ana ce daga ma'anar wannan ashe wannan ya nuna mana akwai asbab na ziyaratar rizqi akwai kuma asbab wanda suke jayewa na kusa na rizqi saban Allah a tunkule gaba ɗaya a dunkule saban Allah yana jayowa ta wai arziki innal mar'a la yuhramu rizq bi dhanbin yusibu akan haramta ma mutum arziki saboda wani zunubin da ya zamanto ya aikata shi yasa zaka ga ai a ban kasa ma gaba ɗaya Allah ya ce zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydina lizuqahum ba'd allazi amilu wa la'allahum yarji'una in kana ma Allah shishigi da dagawa sai Allah ya kwace abin dan saboda kamar yare ce ka zaman bawan Allah kalla innal insana la yatgha arra mustaghna yanzu ka kauce ma nan to sai Allah ya amshi Allah ya dan yana son ka so ke ka dawo kamar yare ce ka yarda dai cewa kai bawan shi ne to kuma he ubangi subhanahu wataala sai maido maka abin ma sai Allah maido ma abin to yana daga kenan asbab wanda yake jayewa habaka arziki yi ma Allah da'a a cikin dukiya leka abin da Allah ke so ya yarda da shi a cikin dukiya shi yasa daga abin da yake shahi albarka kaga akwai sabo sabo a dunkule da kuma sabo a kebance yanzu misali riba ya maqullahu riba wa irbi sadaqat kaga riba tana shahewa albarka dukiya ko shahewa ta hisiya ko ma'anawiya ko shahewar da misali zai zamanto an samu kare arziki ko kuma shahewar da zai zamanto kenan an shahe ma dukiya albarka in kana da in ka ciyar da iyalinka akwai lada hatta ma ta ja'al fi fi imra'atika kaga abinda ka ciyar da iyalinka akwai lada dinaran afaqtahu fi sabi dinaran afaqtahu fi sabila dinaran afaqtahu ala ahlika wa dinaran afaqtahu fi raqaba azamuhum ajra alladhi afaqtahu ala ahlika wanda ya girman lada wanda ka ciyar da iyalinka to yanzu in Allah ya shahi ma dukiya albarka in ka ci da iyalin naka babu lada in ka ba miskini falakata hamal aqaba ma da rakaban aqaba fakku raqaba babu lada in ka gina masallaci babu lada in ka gina makaranta babu lada in ka ciyar da maraya babu lada saboda inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib kaga kenan Allah ya shahi ma abin albarka to yanzu ai kai abin dan ka samu a lahira to ashe abin kwata kwata ma ba a ma amshe shi ba saboda dole sai kasaba wanda yake na halak ka gani man tasaddaqa bi adil tamra min kasabi tayyibin wanda ya sarka daidai da dabino daga tsururi sar'a ta halak wala yas'alu ila za illa tayyib abin da yake hawa gurin Allah sai abin da aka yi tsarkakeke amma wai kudin da ka ciyo a balo kudin da ka ciyo a kokowa kudin da ka ciyo su a wake-wake kudin da ka ciyo su a wasu abubuwa wanda suke na masha'a feminijar ka zo ka gina masallaci da shi ko kuma ka je ka yi aikin haji da ka ce labbai ka ya Allah ce lalabai ka wala sare ka kaga kenan dan baro din yana da kudi cike da duniyan nan sai gina masallaci na jone yana cewa shehu da antini yake cewa ai balo da haramci amma an gane halakci sau da kowane ne kowane ne a turai ya ciwo kudin balo a isbin aka daga wani hili sai sai shi aka mai da masallaci to gaga koma haramce a shi ta shi ta zama halak to gaga allah ba ya kalla wani abin kawai halak tsarkakekke shi ne allah ke karba falaisa ne rahima sada zumunci yana daga abin da yake haɓaka dukiya wannan hadisin ya maimaita shi adab babu man basata lahu fi rizqi bi silatir rahim wanda aka faɗaɗa ma arziki sababin sadar da zumunci sababin sadar da zumunci saboda haka mu kula da ma'abuta zumuntan mu ta kowane janibi insha Allah Allah zai ma a duke mu albarka kar mu zama muna kin ma'abuta zumunta musamman wanda zai tako yayi karfin hali ya tako ya zo dan a jika igiyar zumunci tsakanin karshe dan uwanka inda babu wannan zumuntar ba zai zo gidanka ba kuma ka gode ma Allah da yasa kai kake da zai zo gidanka da ba kai bane ba ka tashi ka je gidan shi ka gode ma Allah inda Allah ya ga dama kai sai ka zama kai zaka ta hakkin ya ka iya kuma ba inda ka iya amma sai ka gode da kai ne za a taso a zo dan a ji kayyar zumunci kuma sannan ka dauka ka sadar da wannan zumunci din annabi sai yana cewa tahadu tahabu tahadu tahabu amma irin wannan kankaman da wasu attajirai suke yi kana da dukiya amma dan uwanka shaƙiƙi yana a wahale yar uwanka shaƙiƙiya tana a wahale ka dinga korabu da ita zawwa za a yi mu za mu rike ma mijin nata mara takaici diya mu za mu yi kaza to in shi mijin bai da takaici baban su ai ita yar uwanka ce ina kuma bangaren zumunci ana leka sai wani mace ko kuma namiji ko abin nan ai abin kuma ne ka bar yar uwanka a wahale can gurin da hujja cewa wai mijinta ai ɗiyan ɗiyan shi ne saboda haka bai da takaici bai da kaza bai da kaza a auna ma a ce wannan ɗiyanka ne wannan ɗiyan ƴar uwarka ce a gana ka a wanke su kuma ga su na abu shi Allah ya daɗi in babu iyayenka a ce gashi na wai ku ne da ake zuba ma tuwo kwano ɗaya yanzu ga ɗiyanka na a wanke da kaya masu kyau su ga sanan gurin ɗiyan almajirai ya yi daɗi kaga abin bai yi ba ba kyauta ba wanda kaga masu zumuncin sai ka samu duk wanda aka hoto ciki ɗaya shaƙiƙai in sallah ta zo in ya saya ma ɗiyan shi mai tsada kuma sai saya ma waɗancan ma mai tsada saboda bai dace ba a ce a zo nashi da mai tsada su kuma da yadi mai arha sai ji kamar ba dai haka kamar bai kyauta ba to kaga su ɗiyan sai su zama suna ga mutunci amma sai ka ga gaba gawan baba na a ko kanan baba a zamne kawai sai yaro zo wuce gaida shi mabi ce kai wannan ba tantanginka ba ne abinda ba ake kenan Allah baka isa baka mishi magana saboda bai san ba bai taba ba ganin kirkin ka ya shigo gidan kuma an ma dan uwan nashi bai zagin matar shi za ta ringa cewa me yake muku dan Allah ku je ku shanu ka gani in ma bai jin bata ko jin baban shi to yana shi wajen uwan shi saboda an kwana ba a ci ba kuma bai yi boni alheri an shiga tsaka mai wuya an je bai yi boni kirki to me za mu yi da duke tattara ta ne za a kai cikin kabari a samu cikin ta kaga wannan duka kuskure ne babu shara nabi sallallahu bin nasi'a yadda annabi sai sai abu bin nasi'a da bashi kamar jinkiri dan a nuna mana wai ya halitta cinikin haja ba ciniki na kuɗi da kuɗi ba kaga ce aka ce in canji ne ya dambiye dingo to amma da kuɗi da haja wannan ya halitta ai jinkiri da kuɗi da haja halitta ya jinkiri ya halitta in amshi haja ban ba da kuɗi ba ya halitta kuma ka amshi kuɗi ba ka ba da haja ba kaga ai bai usalam yanzu zan iya baka wane ga wannan kuɗi miliyan kaza nan da wata kaza ka je ka yi mun hutu ka kawo mini kaza kenan ga kuɗi na na baka ka je ka ka so abin kaga kuɗin na baka kayan bai shigo ba hannuna na yi komandin su kuma zan iya kenan in amshi kaya hallau kenan jinkiri wanda aka saba to na a amshi kudin kaya ma ba a ka haja ba shi ma ya halitta inda ne yake kenan bangaren nau'i da kudi da kudi to kaga nan babu zancen jinkiri shira nabi sassan bin nasi'a yadda annabi sassan ya sayi haja amma kuma tare da jinkirta kudi aka bashi kaya bai bada kudi ba kenan cinikin bashi wannan ba abin kumya bane dan ka zo ka bakka da kudi ka ce wani ba ni kaza ko ka jingina ba ni kaza ko kuma wani ba ni kaza in Allah ya hore mu ne in dai zaka biya ba laifi bane in kuma baka biya ba kaga ba za a je ba ya dakwance uwa kwance an yi wancan baka bada ba aka yi rubutu kan rubutu ai bai fito ba ana nan radiyallahu ta'ala da annabi Umar sha'ila nabi sassan bi khubz sha'ir Anas ya tayi wajen manzo Allah sassan gida Allah sassan da gurasa ta sha'ir bi khubz sha'ir da gurasa wadda aka yi da sha'ir kaga irin wannan gurasa gidan manzo Allah sallallahu a ce ma an yi gurasa da tankadaddi alkama yau da gobe ayi gurasa da wanda an dan hudda wannan yau da gobe wannan abin bai faru gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi san shi ya bar duniya ma bai gatta me ba wanda ake tankarewa amma a ce yau ayi a koshi gobe ma ayi a koshi a hada kwana biyu gidan manzo Allah san ba ta goyi har Abdullahi ce Aisha to ya kuke wai da ta ce kawai in muka barza muka barza sai mu bushe kurai amma mu tame ma wannan mu same shi amma mu yanzu ga mashin ga kaza ga wani ka gani fatiman nan dai sayyidatu nisa'il alami nisa'il aljanna ita ce ta ringa nika har ranar da ya kalla kuma yanzu wani soke ma aljanna ma inda aka kai ta shi kawai can gaba da ita ne wata wajen ma ita gani zai can gaba da can za kai ta bi khubzu sha'ir wa ihala sanika da kuma kitse ihala shine kitse da aka narkar ko kitsen duk da aka dawa ana ce mai ihala wanda aka canza shi kenan daga wannan ko kuma ihala nama wanda yake na kullutun kenan wajen jela daga shi ma dai yana hada da mai kenan inda aka dahe shi ko aka yi shi zai zama yanar ke to kuma wanda sanika har ya ware bashi bashi ya ware bugawa shine miyal shine kitsan da aka narka ake dan dangwala gurasa din kamar zaman miya ake ci to shi kitsa har ya ware bugawa har ya ware bugawa ka gani da gurasa da take talakama kala ya ce walaƙadar ana nabi sallallahu alaihi kuma a lokacin manzara sallam gidan shiga mata guda tara amma babu ajiyayyen wannan walaƙadar ana nabi sassan dir allahu annab sassa ya ba da jinginan surken shi bil madinati a madina inda yahudi wajen wani bai yahudi wa kaza minhu sha'iran li ahli ya karɓo sha'ir wanda zai kawo ayi abinci gidan shi walakar sami'tuhu yaqul naji kuma yana cewa ma amsa inda ali muhammadin sa'a burrin ba amare ta ba gidan manzo Allah sallallahu da tiya daya ta alkama wala sa'a habbin ko tiya daya ta wata kwaya wannan inda hula tis'an su'a ana sai ce kuma kaga gidan nan sassan mace hudu ce mace tara ce kaga an zo amma babu daidai da tiya daya ta alkama babu tiya daya ta kwaya kuma ga mace tara a gidan wannan hadisi ya nuna mana ya halitta a yi cinikayya kamshi kaya bashi abinci ko kuma jingina ka ba da a baka kenan abin sannan yana nuna halaccin cinikayya tsakanin kafiri da musulmi baka ce mutu ai bai hude dukiye shi yana sai da kaza da kwai haram ciki ya za amshi bashin bai hude wanda yake da kudin haram da kaza a'a ai kai mu'amalar da kuka yi ba ta haram din bace ba kai mu'amala kuka yi ta halaka saboda haka ya halitta wani zai ce to aka manzalar sassalam ya saya gurin behude alhali wasu musulmin suna saidawa inda annabi sassan zai zo ya amshi bashi wajen wani musulmi ai ba zai ba zai amshi kudin ba to kuma manzalar sassan baya san takalifa kar ya zama misali ɗalibin ka ne yana sai da shinkafa yana da ɗan shagon shi da gari ya yi zafi sai ka zo ka ce inda bani bashin kilo uku ne wallahi ka san abin ne yau kwana uku jiya ma kaza ne muka barza to kaga yanzu ya zai yi kudin kuma za ka zo ka mika mushi amsa kaga ai da kumiya gobe jibi ai kaga ya ce kai gaskiya ni abin nan ko ba so ka karu ka gani ko kuma ya ganka ce wallahi mu ma balas din akai kaza to kaga abi ya baci kuma abi ya baci to annabi sassan sai ya ki yin wannan saboda karar ya zama akwai takalifa da wannan malamai suka ce bai dace ba malami in ɗaliban shi suna sai da wasu ababe na kayan abinci gari ya yi zahi ya je shi can gure ce zai saya ka gani in kaga gurin wani zai iya saya maka ka yi to karka bini bini sai ka je ka da a ganka bini bini sai ka je ka in wancan nama ke sai da ka ringa zuwa sai nama gurin shi in wancan yana sai da kayan lagim ka je ka sayi lagim waje in wancan yana sai da shinkawa ka je ka ka yi ta ɗora nauyi kawai a rasa yadda za a yi ta cika maka ba a cin riba kaga sai a yi dakwanci uwa kwanci kenan wannan kuskure ne ba a yi wannan shi yasa Alaihi Wasallam kenan sai ya amshi bashi sai amshi jingina ya yi kenan a wajen shi wancan bai hudan maimakon wancan taklifa ɗin kar ya zamanto kenan an samu abin nan wannan ya nuna halaccin kenan cinikayya a tsakankani ɗin sannan kuma ba da jingina na kayan yaƙi tun da za a amso daga baya duk da cewa wancan wanda yake bai hude sai kuma tawali'u irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rashin tsananta ma kai karka tilasa kanka dole he an ci kaza gidanka he an ci kaza ko abin da ya sauka rayuwa dama haka take in an samu mai daɗi a inda kwaya in babu kuma a yi gwargwada abin da ya samu radda kuma ta samu a yi aiki da wannan sannan kuma ba wai Allah ba ya san ka ba ne badan an samu tsadar rayuwa a gidanka ko wani abu makamanci haka ga gidan manzala sassala ka gani karkace shinkafan ma sai ko ka dinga jin kumya ka je ka sayi kilo ɗaya kilo biyu a in baka kuɗi ka ka ɗora ma kanka sai ka je kaso bakuna kar kuma ka armi matar da za ta ce ita ma ka sai su ba shinkafa kuma ya basu mati da gama kada tashi hankali da cin bashin ziya ka ɗauki abin da za ka iya komi shi yasa kaga ake daraja-daraja mataki-mataki amma ka ce dole kaza sai na sayi kaza mu ba mu saba cin kaza ba ai wannan kaza ce to za ka fi ba eh ga to ka gani eh to ka gani to kenan wannan duka kuskure ne duka wannan kuskure ne kar ya zamanto mutum ya kallafa ma kanshi radda ka samu ka sayi wannan in baka samu kuma ka sayi mai arhar ta ƙasa ka sayi wannan dama ce aka alfura ma warasatul anbiya amma an kace dole sai ka ci mai daɗi waccan bahukin linkin waccan ka ce ita za ka saya waccan ma linkin ce ita za ka saya kuma ƴan kuɗaɗen ka fuskai sun kawo ba kaga da kwai matsala sai ka ɗora ma kanka yanzu dole za ka shiga rigima kaga kuskure saboda haka magana sosai shi yasa abin da ya samu da shi ake aiki in an samu mai daɗin manzo sallallahu alaihi a nama ya san naman karfata yana sa abu mai zaki mai sanyi yana sa abin nan amma annabi sallallahu alaihi har ya bar duniya bai koshi ba da waɗannan abun ba a hada ba kwana biyu a zo a samu a ci a koshi a abin nan tare da kuma su ne hisu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yana koya mana iktisadi a rayuwa tattali a rayuwa rashin tsananta ma kai a rayuwa karka matsa ma kanka karka ce dole tuwa sai ƙarshen tsada kaza karka ce abinci sai kaza karka ce gida sai kaza ka yi amfani da gwargwadon abin da ka samu radda Allah ya kawo kuma to in Allah ya ni'ima kuma a ga gurbin ni'imar Allah tare da kai kar kuma ka auna kanka da wani ko kuma matarka ta auna ma ai malam wala matar shi gidan shi kaza yake malam wala matar shi to karin kwai ba dai bane ka gani in kiyaye da miya ce ta tsoka mutum ya laliba tashin ita ma ta laliba gidansu ta shi kaka kaga wannan duk kuskure ne shi yasa wasu du'a sai kaga sun shiga hayaniya ko kuma su matan su sa hayaniya saboda wasu du'a da suke sa musu a kansu ko yanda zaka kowa za su sai su ringa wadin rayuwar da babu ita ma kasa a je supermarket a hada wane ne ka saya ma matar ka menene a hada yo wannan wasu abu ne wanda suke kamaliya to can wasu wanda suke yau kai yanzu ana wannan hannu baka hannu gwanin zaka dinga wani ka ja mata ka je supermarket da ita da ya tattantawa wa irin na laraba ƙarfin tattalin arzikin nijar da khaliji ɗaya ne to kai kana zancen mata khaliji ba wadda take rayuwa a can wanda an ce maka ana hannun biki ma aka gaso na kuya da ba a ci ba sai dai a sha wani ɗan shokola da wani wannan kuwa ba wanda zai ci wannan wanda duk shekara za a kwashe kayan ɗaki da wa a jefa a sake wasu ha to ita mace karamin tunani gare ta da zaran ka zo a wa'azi yasa ka ga diwa mata sun yi san wa'azin irin waɗannan a ce ka ai kaji ahlus sunna na gaskiya kaji ahlus sunna kaji inda sunna take ta gaskiya to sata zai je yo ya zama miki ahlus sunna na gaskiya ka gani wannan duk wauta ce abinda babu shi a rayuwa mace ta sama kanta kaga wani abu ne wanda yake ba haka ba ke kallo ba ka kalli rayuwar da kake mujtama namu ya ake rayuwa kawai hukunci da wannan abin sai kaga an zama lafiya da dadar rayuwa kai aiki da abin da gare ka da halin da kake da yanayin da kake shine rayuwa mai dadi babu kasbu rajulu amalihi bi yadi sai kuma tsururin mutun da aikin da zai da hannun shi mutun ya ci gumin shi kenan babu abu mai daɗi kamar ka ci guminka ka je ɗan kasuwa ne ka bubbuga abin da ka samu na kasuwan ka zo ta nan za ka ci ma'aikaci ne abin da ka bubbuga ka samu ka zo ta nan za ka ci ya zama zo da kwai wani tsuwurinka da wani aikinka da za ka yi to abin ne wanda yake mai daɗi wannan babu kasbin rajulu amalihi biyadi tsuwurwurin mutum da aikin da zai da hannun shi alal miqdam radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akala abin ta'aman qattun khairun min an yakula min amali yadi mutum bai ci ba abinci mafi alkhairi kamar wanda zaka ci daga aikin da kai da hannunka kasuwancin da kai noman da kai kiwon da kai sana'a daga sana'a din da ya zaman to kai jibin kare wayanna nabiyallahi daud kuma annabin Allah daud alaihi salam kana yakul min amali yadi shi ma kasance yana ci daga aikin hannun shi kaga annabi dauda khalifa ne a ban kasa ma'ana mai mulki ne amma kuma ya gace ya kudu min amal yadi yana ci daga aikin hannun shi in kai mai mulki ne sai zama kana da wadata Allah ya wadata ka to karka dauka a baitul mali duk da wasu malaman suna ga lalle a mishi albashi in duk da a kauce ma ya samu cikakkiyar wadata wanda zai zama toya abin nan amma kaga wannan bai hana shi ba yin aiki da kuma jajirciya shi yasa sayyidina Umar sayyidina Bakar radiyallahu ta'ala anhu ana mai mubai'awa shegari kawai sai sayyidina sai sayyidina Umar tare da sayyidina Umar sai suka haɗu da shi tare da wani sahabi daga cikin sahabbai sai suka ganshi kwatsam a kasuwa ya dauko ya diddika dama yana daukan ya diddika haka ya dinga saida kamar mutum ya rike wasu riguna ko wasu wannan ya rike a hannu yana saida to sayyidina Bakar kan daukan ya diddika su ne yake yake sai da hannun shi sai shiga kasuwa ya je na sassai da saboda haka sai suka ci ah kana amirul mu'minina ina ya zaka shiga da kuma lamarin al'umma yace a a gidana ho iyalina nauyina yana dewa kuma wannan da shine nake rikewa kenan yanzu in ban yi ba wannan kaka zan yi a lokacin ya suka ce to bari za a yanka maka a baitul mali wannan wa daga ƙarshe sai da na bakar yana rashin lafiya sai da ya ce ku je ku bincika lokacin dukiya ta kaza ce duk abin da ya karu wanda yake na baitul mali ne a maida ka bincika wani bawa ne da wani abin nan shikenan aka aka maida ce duk shine asali da zaka ga in zaka hau wani matsayi zaka rike sai a san nawa gare ka nawa gare ka in ka sabga kuma a san nawa gare ka to amma nan duka kaga yanzu kawai dabaru ne ake don mutu ya haɗin ma duka da haɗin da kai haɗin duk da ma kan ma ya gaya muku haɗin da wannan in duk ba abin da sai canza kan ma ya gaya muku kawai shi ma da ma ba ya gaya muku ba gaskiya sau da kan ma ya gaya muku kawai ka gani to sai da na bakar haka iya wannan shi ma yana fafutuka yi haka manzo Allah sassa haka duka annabawan Allah za ka samu kowane yana ta yunkurin yadda zai yi saboda kokari da kuma kare mutuncin kai da kuma tozarci da dukkanin wani abin da zai bishiro na rayuwa saboda rayuwa tana tattare da kalubale da yawa yau da kwai babu rashin lahiya ɗawainiya na iyali to shi yasa amalin yad kenan yana da fadla a wannan bangare babu suhula was samaha fi shira'i wal bai'i wannan babu zai bayyana mana kenan as-suhula hukunci as-suhula sauƙaƙawa was samaha da rangwanta fi shira'i wal bai'i cikin saye da saidawa kamar ana son ɗan kasuwa wannan zai bayyana mana fadala afu babu suhula wa sama'a fi shira'il bayt babu da zai bayyana mana fadalar sauƙaƙawa da rangwantawa a saye da saidawa ana son ɗan kasuwa ya zama mai sassabci kar ya zama wanda yake mai mugun nihi mai mugunta mai keta mai tarabbusi ka gani da yawa da kai wanda zaka ga mafi yawa a masu sai da abubuwa na kayan awo sai ka ga wani ana dariya kai mutumin ya cira ha mutumin ya yi tsallafa wai hatsi ne ana dariya kuma mutumin ya yi tsallafa ka gani hatsi ya tashi ke to kaga wannan duk kuskure ne kana shi ya yi zama kuma kana dariya kana hauri kaga ai da kai kuskure cikin wanda abu ka gani Allah kare mu to wannan duka ba haka aka so ba lalle akwai fadla cikin sauƙaƙawa da rangwantawa kuma ɗaya ne daga abin da yake shayo ma ɗan kasuwa albarka a kasuwancin shi an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samahan idza ba'a wa samahan idza ishtara wa samahan idza iqtada jabir bin abdullahi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu Allah ya ji kan rajulan mutumin da samahan yake da sassabci da rangwame idza ba'a a lokacin da yazo sayin abu kasa akwai wanda za ba a in zai sai da abu akwai wanda in ya zo zai sai da maka abin to ƙarshen ta baka ci riba ba in za ka sai abojen shi to ka tabbata da wahala ka ci riba sai ya ƙure ka duka da rantsuwa da dabara da wane ne da cewa kai da ƙarshe ma ya so cuce ka sai kawo rantsuwa ce ka na sai shi sau da haka kawo ɗora mu abin da ka ɗora mu ka gani yanzu dole ya ƙure ka ya gama tsara kawai abin da zai cike nan in ka saya dole take-take sai da kyar ka huta to wanda in zai sai da akwai rangwame wanda shitara in zai saya ma akwai wanda in zai sai abojan ka da ƙarshe sai ka kusa mushi Allah isa bayan ya sai saboda duk yanda zai kurta sai ya tabbata ya ƙure ka kawai ya tabbata shi da kanshi ya san fa baka ci riba ba shi da kanshi ya san kawai ya kai ka ƙarshe kawai nan ce ka ga ida an baka kuɗi ma ranka ɓaci ya kure maka riba kawai gaba gaba ɗaya yayi abin nan wani saboda ɓawo shi ce kawai zaka saida mishi to idza shtara wa idza qtada haka kuma in zai maka biyan bashi wanda in zai biya ka bashi akwai wanda biyan bashin ma zai ma wani bakin ciki ne zai maka biyan bashin da zai ma ya zo shi salim alim ka bashi kaya a dunkule ko kuɗi a dunkule yanzu ya tashi ya dinga ciccira ma in ya tashi sai dinga ciccira ma ko kuma ka bashi a mutunce cikin girmama juna to fa sai a feji zai biya ka wani sai an kai an kulle shi ana shan fama da tashi hankali wani ya fito wani bai fito ba yanzu sai an ciccira abin juji ya ce nashi can gurin mai feji sun karbi kasansu da dubara dawa sai yanzu dai ya ciccira maka kaga ya wargaza maka abin gaba da a yana da laifi sosai ma ina mun bashi na yi na yi na an kasa bayan sai dai kara beji a wannan daidai ne dole ne ai wannan halaka ne amma ka ja haka a mutane da ka cewa kada na beji ya wannan dama zunubi ne suke rage ma mutum duka shi ne guzarin lahira ne Eh, mutum mai neman haƙƙin shi anan san sai ce matsalin gani yanzu zulmin taurin bashin mai wanda yana da shi zalunci ne kuma ya hilli irdu wa gurmu yana halitta mutunci shi kuma yana halitta daure shi da kulle shi ka gani sau da diyawa da ku'yan kasuwa da in ba wannan yaran ba ba su yin wani yare za su zo su amsa kai wani ma ba ba ma ya barka ba nan zuwa zai wani kulumboto sihiri ya rike ma baki a dora ka a bakin karhen allo kawai ya zo sai karba wata biyar allah tana fama da marayinta tana ta kasuwancinta kawai wata yi ta zo ta ta ci ita inda ta yi mamaki abin nan wa shawara ma ta yi da mijinta ta taƙi tana karkarwa ta shiga ta ɗauko mata miliyan biyar ita batta ma san kan ma ta je ta faɗi ma wani ya ce kar ta bada kawai ta ɗauko mata miliyan biyar ta ba ta kawai za ta je ta su wani ne ta yi ne yau gobe yau gobe yau gobe kawai ciru ka gani ciru da kyarra wala hula kuma sai a zo a cire jika ɗari a cire wani ka gan aka kai aka meka ma jami'an tsaro kai ka zo kawai shi kenan a meka maka tafiyarka gaba ma ba barin shi ba kaga an ciccira ma kudin dole shikenan an wargaza to wannan wannan bakin ciki ne yin haka nan kenan baya halitta zalunci zalunci ne Allah kuma ya haramta zalunci kenan an yi addu'a ga wanda idan tada ka gani idan tada a lokacin da yazo biyan ka bashi to zai zamanto akwai sassabtawa in ma zai akwai husnul qada menene husnul qada kaga tare da addu'a wanda ya ramta maka abu ko ya baka bashin abu kai fa baka da sai dauka ya baka ai taimako kai kuma in ka amsa da ciki ɗaya kai ma za ka yi naka so da hanya ce daga hanyoyi na taimakekeniya da juna da sa ai ba wata riba bai ce inda ya ga dama sai ce to ga miliyan ɗaya ka ɗora min kaza a ciki amma duka bai yi wannan ba sai ya baka a matsayin taimakekeniya kaga bai samu wani amfani a duniya ba kai kai ne ka tsaro da abin to in za ka biya shi wannan kyakkyawan kenan biya ya zamanto cikin mutuntawa ka tattara kudin shi a dunkule ka kame amma ba ka cira ba ka kawo wani ka ce to ga shi dai a mana haƙuri da abin nan dai gaba hallomin ba da to ga wannan dai gaba to yanzu ka kwacacce ka abu ka ga wannan abin akwai wannan tattarar shi na na haka ne shi yasa ma dai aka wasa ba da bashi na na wajen eh wajen ma eh na'am ne gaskiya ne a'a shi wannan inda yake sai in janibin kamar abu ne wanda yake ba komi ba misali kamar wani abu wanda yake karamin abu akwai abin da za ka samu cewa a ƙa'ida abin ba wani babban abu ba ne wanda za a ce na wannan to dai irin wannan mutum ya zo shi yana iya kawai ya meka kawai ya siya ya kau da kai a kai in dai ɗan ƙarin kaɗan ne haka wanda bai kai yaka ba saboda shi kamar a tambaya a wannan ga ɗalibin ilimi kuma yana zubar da mutunci ka kawai ka zo za a zuba maka mai misali ka ba da dala ɗari ka gama an rubuta gomiya tara kawai sai ga alamunka kawai ya ɗanyo ne ce ka ci a ba da sauran goma ce a ai ɗari ne to kaga baka ce ga abin da ka rubuta kawai ya ka gyara shi da irin su goma kawai shi ke nan to su irin wanda ana iya kau da kai duka tun da dama kana saya ɗarin kana saya kaza amma babban abu haka ka zo za ka saya sai mutum ya maka wannan dole ka tsaya ka nema kuma shine ciniki wanda za mu zo kan wannan shi kuma na na shi ya jawo 'yan kasuwar da suke zalunci in aka ba su kayan dama suka tattara kudin sai su ringa ga wani suka dauko suka kawo yanzu wajen su babu wani kayan kaji duka abin da ya cakalkala kasuwar albarkar take abin nan da mutum ya zo an tattaro kaya da kima mutum ya kawo kaya ba in ka gama saidawa ga kudin sai su gato a yanzu suka dauki kudi suka kai ma tana yiwa a ce kaya sun kare he an kawo shi kuma wai ba zai iya zama ba kan a kawo kayan sai ga cewa to yanzu tun da aka ne bari ya dan gabce wani sai dan siyo to kaji duk abin da ya bata wannan ai asali ba kudin ka bane kenan tun da asali ba kudin ka bane kawai ka kawo ka bashi kudin shi in ku akwai wata musamaha da ake bukata shi dan kasuwa in yana jin dadin abokin kasuwar shi kenan wannan kuma komi ɗan gaskiya da gaskiya ce to wana wannan da na ɗauko na kakaji a halin da ake amma mu akwai kasuwa to inda akwai wani kuɗin da suke ajiye can daban wanda yana iya ara maka kuma shi ma dogon in zai ara maka shi tsawon shekara kana sayin kaya wajen shi ai ba zai fi ba in dai har yana da amma kai ba haƙƙinka ba ne ba in kana sa albarka kawai ka zo ka kawo mai kayan shi a yi bayani dalla-dalla amma a ɗan cira a bada a ɗan raga wanda yawanci duk in kasuwan wannan ne suke kuma duk shi yake ɓata mutu yana dubara yana dubarin kawai sai kaga abin da ya ya ya ya ɓaci wannan kuskure ne wannan wa alaikum salam kan aya banna akwai wannan ruwa yakin kenan a wata ruwa ya zo idza qada idza qada anan gurin idza qada shine kenan idaktada in an nemi ya biya bashi idaktada in an nemi ya biya bashi to yana da sassaftawa wajen neman wannan kenan talabu qada'u haqqihi ko kuma idza qada a lokacin da ya zamanto ya dauki kenan bashi wajen mutun nan na na gaskiya ne gaskiya ne no gaskiya ne wannan haka yake ai kuskuren da suke samu kenan yanzu misali a tsarin ma kai tsaye ma za su iya zuwa masu ɗauko bashi kai tsaye in ma na banki suka ɗauko to yana tabbatar ma da wanda ciwon bashin na banki a shi zai armo amarya kuma a shi zai sauya mota a shi zai sauya mota kaji kuskuren da ake samu in ya amso yanzu in yau ya je amso bashin kayan to yana tabbatar ma in ka gan shi ya biya saƙon madan ya biya gurin wancan mai nama kaza da wancan mai buruya kaza a tulufa a ciki ba ya sayo wata hidimawa inda wata atanhon da aka mai sabtu da wani wannan na matashi tun da yanzu an samu kuɗi duk ta nan zai yi wace riba za a samu a cika abin ba babu ba za a samu ba akwai buƙatar karantar kasuwa ta hanyar musulunci da kuma ta hanyar ƙwararrun 'yan kasuwa wannan barbaɓiyar da suke da shirman da suke yi ba za ka taɓa samun da ɗanɗan ɗan kasuwa da ya san mai kasuwa bai yana wannan garajen da wannan shirma akwai abin da kai shi to daga sama za a maida maka biyan abin dole ka san wani gida za ka kama haya ya za a kana ɗan kasuwa ka zo ka kama haya gida haya ka kama nojin jika nawa nawa wannan ba naka bane dan bariki ne ke yi shi kudin shi alisahi yake dama ya sani bai da wani matsala ce amma kai ai ɗan kasuwa ne ya za ka zo ka kama gida haya kaza ka kama kaza ka kama in kai lissahi abin da yawa to wannan duka mafi yawa akwai rashin sanin kasuwar rashin ma kasuwar hidima rashin koyanta wajen wanda suka san kasuwa din suka sayin da ake gudanar da abin inda za a koyi karatu haka ake koyan wannan ka gani ba a ce ba ka yi mammako amma akwai abin da duk ɗan kasuwa in ya ga mutum yana yi kawai lokaci zai sami ya san kawai ba inda za shi jira kawai ce sai dai kawai a yi ta dariya amma lokaci kawai ake jira an san ba inda za shi saboda ba a ma kasuwa na abin Allah kare Allah sa a gane eh wani abin kuma garin yin ne suke aikata abubuwan da suke haram kamar kaga wannan zalunci ka amshi bashi dama da ka amsa ba dan ka biya ba turran da suka amshi bashin naka ba dan su biya ba suka amsa turran da suka amsa dama ka gani to ya za Allah yana taimakon mutum ya biya wanda niyyan shi dama ne ya biya ne amma ba wanda dama ba dan ya biya ba kuma da kudin wani wai zaka tara kai ma kai naka ka amso noncin ka amso noncin a ce ka kalansa in matarka ta aihu in ka kama hidima sai an yi mamaki dinga to ne aka yi haka hidima kala-kala kawai duk gaba ɗaya duka ɓata kuɗi wannan kuskure Allah sa mu gani babu man anzara musiran wannan babu zai bayyana mana hukuncin man anzara fadalan man anzara musiran wanda zai saurara ma musiran wanda yake halin tsanani da kuma abin nan man anzara wanda ya saurara ma Musa an Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu qala talaqat al malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum malaiku sun karbi ran wani mutum daga banu Isra'ila qalu ya suka ce mishi aminta min al khairi shay'an ka aikato na abin al khairi qala kuntu amuru fityani abinda na sani ina umartar yara na na shago an yunzurul mu'sir su saurara ma wanda yake kumci wanda yake da yake da matsazi wai yawazu kuma su kau da kai anil musiri daga wanda yake da wadata shi kuma dan daga mushi lokaci fatajawazu anni saboda haka fatajawazu fatajawazu anhu sai suka yi rangwame shi ma a gare shi kenan an zara musiran wanda yake mawadaci ana iya dan daga mushi kafa kaga abubuwa ne guda biyu wannan ɗan kasuwa ne yana da jari in ka ba shi kaya in ba wani abu za ka yi da wannan ɗan ɗaga mashi ƙawa ɗan ɗaga ƙahon nan yana da daɗi in dai kuna yi da shi ƙara da amana shi ɗaga mai ƙawa akwai yadda in yanzu ya amsa kawai da an tashi zai zo tsaya to ina ina da jira ko kuma zuwa sai kama kira yaya abin nan yaya kaza to kaga wanda yana da wadata an zara ka ɗan saurara me yana da kyau kuma sannan gyara kasuwa ce in fa ba irin waɗancan 'yan rigima ba da aka faɗi su wancan 'yan rigima fa sai yake ƙirƙiƙi amma kana ƙaruwa da su yake ƙirƙiƙi abin da ya ce niki da marice a zo a tattara a baka inda sauran kaya ma ka tattara abin ka kaji amma an ka bar su ka ce a yi watanni to yana tabbatar maka amin tamir alkhair kala kuntu amir fitiyani an yanzuru musiran su saurara ma an yunzuru su duba al-musir wanda yake halin kunci wai tajawazu anil musir sannan kuma su dan na su dan kauda kai ga wanda yake mawadaci qala fatajawazu anni fatajawazu anhu sai wannan mala'iku suka sauta gare shi wannan a hadithul anbiya babu zikir bani isra'il a istiqrar kuma babu husnul taqadi kyautata kenan at-taqadi babu idza bayya idza bayyana al-bay'ani wa lam yaktuma wa nasaha wannan babu zai bayyana mana hukuncin idza bayyana al-bay'ani in masu cinikayya guda biyu mai sai da mai saidawa suka bayyana halin hajis mai kaya ya bayyana daraja kayan shi mai kuɗi shi ma bayyana daraja a wancan lokaci da ake kashe zinariya kaga zaka iya samun zinariyar da tana da wani aibu kai ne ka zo sayan abu gurin mutum da yan jika gomanka amma ta banta leho wani guri in an kai banki za a karba to bayyana mushi ta rabu biyu kakka lillinka ta ka ba shi haka ne je ya sa kuma falle ta yi lallan ka ce to ji ka goma ta dai a raba take biyu abin hamsin ne zan siya ya ce ka yi lahiyar talon ma ya ka kare balle ta rabu biyu to ya ka bayyana mushi kakka lillinke ka ba shi saboda haka kenan shi ma haka in kayan shi suna da wani aibu ya gaya maka e lallewa na kayan nan ba su bane ba wanda suka yi ko wannan suna da matsala kaza shi komi daraja daraja ne lokacin a kasuwa sai ka ga na kirki na na na na banzar da sun kare wani yazo ci a mu na jabin muke nema babu shi ya kare saboda akwai wanda su ya karfin su kenan shi yasa komi daraja daraja ne kayan abinci su tara kaza komi mataki mataki ne kar ka zo da wanda yake da adana daraja ka zo ka dinga cewa mai babbar daraja ce ba daidai bane ka sai da komi a gurgurdan halin shi ana ke mun isa radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khiyar masu cinikayya guda biyu suna da zabi da juna saidawa ko rashin saidawa malam ya tafarraka matkar basarara ba wannan shi ake ce mu khiyarul majlis khiyarul majlis muna zaune a nan gurin sai na saida maka wannan waya din na saida ma jika goma ka ban jika goma sai na rike muna cikin masallaci sai kawai bukata ta kama ka ta kudinka da he bukata ta kama ka ta kudin kana iya cewa ne amshi wayar ka ba ni kudin nan na wasa sau da ina da wata bukata ashe na tana a nan gurin ba zan ce ba ai baki alkalami ya bushe a'a ba zan ce ba ai kasuwa karya ce sai dai a sai aiwa duk ba mutuncin wani ba wai zaɓin kai na bane kawai ciniki ya buɗe in dai mai cine sai da mai sai da ba a rabu ba mun yi cinikin gidan nan gashi ka ɗau takarru ka bani na ɗau kuɗi na baka muna zamne an ɗora shayi ga dillalai sun dahe na su sai na ɗin kayo wani abu ashe dubara ce aka yi kaza ko kuma na ji ma labarin wani wanda ya sauki ina iya cewa to wani cinikin nan amshi takarrunka kawai e can ko ƙararsa da dillalai kuma eh amma a musulunci wannan dai ana zamanin guri akwai kiyalin majalis shi yasa an kulla ciniki kawai ta yi abinka sai dai ikala za a yi amma akwai ikala yanzu zan ce tuwa ne gaskiya gidan nan na wasa wani ɗin shi ba ni kuɗi na amshi shi ka ɗari ma ciki ko amshi shi ka ɗari biyu ma kawai ka ɗan rage wani abu ba ni kuɗin to wannan kuma kai da kyau kenan ka kyautata amma kyautata ne fa ba wai dole bane ba wannan kyautata ne dan dan sai a rabu lahiya eh ka ce to wani ba ne shika goma nan ba ne shika tara ma kawai eh ba ne shika tara amshi wannan inka saboda wata bukata ta kama ni eh kaga shike da an rabu lahiya ba albayyan bil khiyar ma lam yatafarraqa matkar riba araraba au qala hatta yatafarraqa har sai sun rarraba in an kullace ciniki kawai ta hi abinka ɗauki hajar ka je ka tahiyarka ka gani shi kenan kowa ka ɗiga ban shi bayan sadaka in suka yi gaskiya nawa wannan kaya ka zane kawo da gaskiya wa bayyana kowa ya bayyana aibin abin shi buri kalama mafi bai ma Allah zai sa albarka cikin kasuwanci amma wa in katama in suka ɓoye wa kaza ba aka yi ƙarya muhi kaza barkatu bai ihima sai a shahi albarkar kasuwanci akwai yadda duk abin da zai sai dama ƙarya ce shi yasa za ka gone da an kasa ya goban ka dawo yana kiran ka wasu ya kaɗe kai kawai sau da ya kira ka ya cuce ka ka gani ya kira ka ya cuce ka ka gani yadda wata in ya mara take cewa ba wancan mai gashin ba mai ta ce wannan mai gashin matsala gare shi wani ɗan kayi na yi ne kuma ya ajiye gemu ɗan kayi na yi ne kuma ya ajiye gemu yana ta abin nan sau da haka duk wanda ya zo sai rambatsa shi duk wanda ya zo sai rambatsa shi eh ta ce to ba mai gashin nan ba wannan ya maimaita shi a biyu a babu ma ya makul kadibu wal kitman fil bay to ko babu bay yani fil khiyar malamin tafarraka sai kuma babu idza kana al bay bil khiyar hal yajuzu al bay'u in har yana da zabi yana halitta a yi cinikayya wannan duk shine tsarin wanda musulunci ya ka dan ka a samu kiyayya da juna duk wasu tsarin ga ka a samu kiyayya da juna saboda yanzu kawai na hasa na ce ba ni kudi na ai haushin mutum za ka yi kawai ba mu rarraba ba an yi ciniki ka gani balle kuma ko ka daki hancin mutum kawai ji ka samu wata muguwar riba kana ta dariya a ai in an rabu ma daga gura an kare ai in ka huta daga masallacin nan ma an kare kwarai kwa he in muna zamana ne anan yawa sai dai kuma a nan in mun yi cinikin ko da ban ce ba in bai yi ba in dai muna zamana ba mu rarraba ba to ina da zaɓi kana da zaɓi ni ma ina iya cewa wane amshi jika goma ka ba ni abuna ko kuma amshi abuna ba ne nema ina iya wasa ba ne abu na amshi kudinka saboda ma na ma tuna ma ina da bukatar kayana na sai da maka kawai sai aka kira ni aka ce abin nan hoya hokare daga kamfani kuma rarraba ba wannan ma yana iya ce a a to amshi kudinka ka ji an ce ma yanzu kwata kwata ma babu ma amshi kudinka shikenan kawai hakuri duka wannan akwai dama amma in mun rarraba wannan ciniki ya zama Allahumma sai dai in ce ne ga wannan waya ga kuɗi amma nan da kwana uku ko in na koma gida ko nan da kwana uku in tawa ta gyaru to gaskiya zan mai doka bani kuɗi na ka yarda na ce na yarda wani na so ne amma sai nan da kwana kaza zan je gida in na je gida in na waina nan zan kuma mai doka bani kuɗi na ka yarda na yarda to shikenan wannan shi ma kawai in na je ni maidawa zai ba maidawa za ka yi ba ina yarda ba kawai wannan maidawa kawai kudi na kudi na za ka babu wani alhurma ko kaza ba alhurma ba ce ba
kayan hajjiyar ce aka yi kasuwa ce aka yi na sali kayan shi kago na amma ka shi kayan biyar kawo biyar za a kayan to kana iya ba mutumin kayan je ka kawo misali kayan aiki ne ni ina iya ni an amfani da shi ko kuma ba zai ba amfani da shi sai ya kawo mutu ko
kai da kayanka ne me sai da kaya kake zance ni da kaya na ne eh me sai da kaya ke na sai da ma wani eh wanda na sai da mashi he baka rabin kuɗi rabin kuɗi bai ciko rabin kuɗi ba sai ce ba ni kayan mana da ta sai ka ka ciko ya ka ciko in ka ciko sai ba ka ko ka ciko ba kaya na to ni kuma a kayan ni na amfani da shi ya halitta in yi amfani da shi kan ya kawo kuɗin ko ko a ni ma sai da su zan yi sai in ya kawo ko a sai ya ciko kuɗi na ba ka shi za ka ci gaba da amfani da kaya saboda asara a kanka take wanda yake da asara to shi ne wanda zai amfani da kayan zuwa in an sace ba cewa ba za ka yi kayan ka hana an sace in ya samu aibu ai ba cewa ba za ka yi wani hukanka ya samu aibu to yanzu tun da asara tana kanka ka gane asara tana kanka saboda haka kenan za ka ci gaba da amfani da abinka in ya zo yana iya amshe kudin shi ma yana iya kaza saboda kudi kawai ajiya ya bada ta to za ka ci gaba da amfani da kayanka kamar yadda asara take kanka haka ribatan kaya ma suna kenan kenan kai za ka ribace su wanda na ji kaji ko kamar waɗanda za a samu daga baya ya haramta a tunda an sai da an ba da rabin kuɗi kuma ni ina ci yan ba da ashiya kenan kudi na ci gaba da ci gaba da amfani da kai da shi shi kuma ai kai kake kula da abin inda za a sace shi bata shahe shi ba a ba su ce in abin ya kare bata shahe shi ba in abin ya samu kaza ɗayan biyu ne ko ka siyo mishi wani daidai da wannan ka bashi go in abin ya samu matsala ko ka rage mishi kuɗi yawwa to kaji inda shi wannan ne ya jaza maka amfanuwa da ribata abin asarar da gare ka ita ta sa kuma kake da ribata shi eh alkharaju bil daman asarar da gare ka ribar daukar nauyin asara shi ya jaza maka kuma cin ribar abin yanda asara take kanka haka riba ma take kanka haka kake da riba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ko satin ka ba sai a a kun jan hankali jan hankali ne za a ba sarakuna rako rako bai rako ce kada ki tara na haka aka sai ki sira kuma yi da bai da bai sira shi kada yanzu wannan matsalar kasar jahilci ne ke jaza musu wannan shi yasa sai ka ga duk suna irin wannan kariya kariya sai su yi zuciya abu ya ce ma sai su wata farashi